أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا لتني شابي قوتن دلقادة هجرة تدبو دايد دليه دا أروين دبير daidai da ishirin ga watan Mai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin iziya za mu tashi shafi na ɗari da bakwai fasalin salatul jama'ati salatul jama'ati ne? ai shi ma fasalin salatul ba wato wato shahi na ɗari da goma sha takwas za mu tashi. ɗari da goma sha takwas. Kamar haka ne ko? ɗari da sha takwas. Faslon, rabewa, aljuma'atu farbu ainin. wannan fasali zai mana bayani akan sallar juma'a sallar juma'a yace ita juma'a farali ne na aini idan an ce faradu ainin farallai akwai faradu ainin akwai faradu kifaya shi faradu kifaya shi a malamai ke cewa faradu jama'a wato akwai aikin da ake so mutane su haɗu su yi gaba daya idan wasu yankin mutane suka ɗauki nauyin aikin sun ɗauke ma saura aikin gayya na jama'a. In wasu suka ɗauki gabara suka yi aikin sun ɗauke mu saura. Idan kuma kowa ya kasa yi, to kuma an yi tarayya gaba ɗaya cikin laifi, to shine farado kifaya, irin su sallar janaza da sauransu, da sallar roƙon ruwa da sauransu. To, a duk da yake ita sallar roƙon ruwa sunna ce mai ƙarfi. To akwai kuma fardu ainin shi ne farali na aini wato wanda yake abin da ya zama dole akan kowane mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kowa ya yi nashi wani ba zai yi ma wani ba. Wani ba zai yi ba a ce shi kenan an ɗauke maka ba kamar jihadi ba ne ba. To juma'a farali ne na aini dole kowa ya yi tashi. Wasa'ayu ilaiha wajibun tahiya zuwa yin sallar juma'a ɗin wajibi ne dole mutum ya tafi ya tafi ya je inda masallacin juma'a yake tunda ba a ko ina ake iya yin juma'a ba ba za a yi ta a masajin da hamsu salawati ba ba za ka yi ta a ƙofar gidanka ba ba za ka yi ta ku biyu a ɗaki ba ba za ka yi da iyalanka ba a dole sai an zo jami'in masallaci sannan a yi ta wasa ilaiha wajibun alal ba'idi wajibi ne ga wanda yake manisanci ya taho zuwa gare ta ya taho qabalan nida'i tun kafin a kira sallah. Wani kiran sallah shine kiran sallah na biyu kenan. Ya taho kafin kiran sallah bi miqdari ma yudriku. Ya taho gwargwadon yadda zai riska. Gwargwadon nisan gidan mutum, gwargwadon nisan unguwarsu, gwargwadon lokacin da zai hasasa cewa idan ya taso zai zo ya samu wannan sallah. Wa alal qaribi bi zawali shamsi. Wajibi ne ga wanda yake makusanci wanda yake kusa shi kuma ya taho da rana ta gusa da rana ta gusa to a taho a haɗu a gurin da ake yin sallan nan domin gabatar da ita wakila bil azani wasu sun ce a'a shi makusanci wajibi ne ya taho gare ta a lokacin da aka yi kiran sallah na biyu din nan waluju biha sab'atu shurudin akwai sharuɗa guda bakwai na wajabcin sallar juma'a sai in waɗannan sharuɗan guda bakwai sun tabbata sannan sallar juma'a ta waje ba. Al'awwalu na farko a takalifu, mutum ya zama mukallafi. A mun ji karatun mukallafi tun a littafinmu na hallu ko ma'anan mukallafi, ko mutum mai hankali baligi wanda isa kiraya shugaba alaihi salatu wasallam ta iske shi ko mutum mai hankali baligi wanda ya samu labarin saƙon manzon Allah sallallahu ya iske shi wannan shine mukallafi to dole ne wanda sallar juma'a ta zama gare sharɗi na farko ya zama mukallafi ba ƙaramin yaro ba ba mahaukaci ba ba wanda bai balaga ba su wannan ba za su yi sallar juma'a bisa wajabci ba wala tajibu ala sabiyin juma'a bata wajaba ba ga ƙaramin yaro wala majnunin juma'a bata wajaba ba ga mahaukaci wa nahwihi ma da makamantansu makamantansu shine ƙwara ɗaya wanda bai faɗa ba anan shine wanda bai samu labarin isar sakon manzo Allah sallallahu bai iske shi ba kaga yanzu sakon manzo Allah sallallahu ai ya gama duniya ya gama kowa asani na biyu alhurriyatu diyauci sharadin wajabcin juma'a na biyu shine diyauci mutum ya zama ɗa. Ɗa ba bawa ba fala tajibu ala abdin juma'a bata wajaba ba ga bawa bawa wanda yake cikin bauta juma'a ba wajibi bace a gare shi wala man fihi sha'ibatu hurriyatan ko kuma wanda yake da yanki na biyauci misali bawa ne na mutum biyu sai wani ya yanta nashi wani ya yanta nashi bangaren wani ya ce shi bai yanta naya ba to wannan har yanzu juma'a ba ta waje ba gare shi ba amma ranar da yake da dama tunda in bawa ya samu irin wannan abu biyu ake yi abu ɗaya ake yi sai ya zama cewa yau lahaji misali yau litini ko sai ya zama cewa jiya lahaji ta mai bawa ce zai sa shi mai hidima yau litini din ta bawa ce kaga shi yau ɗaya bawa menene yau ba yau wa yau bawa gobe da haka zai zama to ran da yake bawa juma'a ba ta wajaba gare shi ba in ta fada wannan lokacin ran da yake da juma'a ta wajaba gare shi sai ya je a yi da shi amma wajabcin ba kuma kamar wajabci na ɗa takakke ba sai malam ya ce walakin sai dai yustahabbu lahu mustahabi ne ga shi bawa wasabi da karamin yaro hudura haka halarci sallar juma'a an so su halarce ta wanda sallar juma'a bata wajaba gare shi ba idan kuma ya je sallar juma'a ta dauke ne a zahar ai kaga yin sallar juma'a ba wajibi ce ga bawa ko to idan ya je yi ta ai kaga bata wajaba ba shi wajibin ya shine yayi a zahar to sai ya je juma'a shikenan ta dauke ne kuma a zahar an gane ba za a ce to ai kai yanzu juma'a ba wajibi ce gare ka kai in je kai azhar a'a ba zai azhar ba shikenan asalisu na uku azkuriya mazakunta mutum ya zama namiji fala tajibu ala imra'atin juma'a bata wajaba ba ga mace bari ma haramun ne mace budurwa ko wadda take da jini a jikinta ta tafi sallar juma'a haramun ne haramun ne haramun ne wadda kuma take karamar yarinya ko kuma wadda hankalin mutane ya kauce daga kanta ta tankware to wannan ita kuma idan ta je babu laifi in ta je babu laifi arabi'u na hudu al-iqamatu zama zama fala tajibu ala musafirin juma'a bata wajaba ba ga matafi wanda yake a halin tafiya tafiya wadda take ta wadda wadda a a mata kasaru wanda tafiyar shi ta kai tsawon abin da ake nufi da tafiya kilomi mil arba'in da takwas ɗin nan kilomita saba'in da biyu zuwa da uku ɗin nan. To juma'a ba ta waje ba ga wanda yake a cikin halin tafiya sai dai shi a nan gurin matafi idan misali bai shirya yin tafiyar ba sai da rana ta kai tsakiya tana gab da zawwali sai tafiyar ta kama sa. Malamai suka ce to ya tsaya a juma'a sai ya tsaya tsakanin shi da juma'a bai wuce 'yan mintuka ba. idan kuma bai shirya yin tahiyya ba ma sai bayan zawwal kafin juma'a to wannan lokacin haramun ne dole ya tsaya a yi sallar juma'a da shi sannan ya tafi idan kuma tafiyar ta riga ta kama ya tun kafin zawwal nan to shikenan sai ya tahi ya shiga cikin wannan cewa juma'a din bata waje ba a gare shi ba saboda halin shi halin tafiya ne shi ko matafiya abin yi ma'uzuri ne illa an yanwuya iqamata arba'ati ayyamin sai dai shi matafiyin idan ya yi nihin tsayawa a garin da ya je bakuta tsawon kwana hudu. Idan ya yanke shawara cewa zai yi sallah ashirin kullum muna sallar farali biyar ne, kwana hudu yana sallah ashirin. Idan ya haɗa akan zai yi sallah ashirin a garin, kan duk abin da ya sa zai jira ɗin, in dai zai sallah ashirin a garin ta farali, to sai ya ajiye wannan na wannan ƙasar ɗin sai ya ajiye ta, to daga nan kuma juma'a ta waje ba a gare shi. an gane misali ya zo garin dama tun da ya zo garin ya ce to in na je garin nan zan ziyarci 'yan uwana kwana biyar zan yi to kaga biyar ya yi huduma to saboda haka yanzu tunda ya niyyanci wannan kwanakin zai daina yin kasar kuma juma'a ta waje gare shi duk da shi a halin tafiya yake amma ai yaya da zango ya da zangon da ya bashi damar yin sallah ashirin a garin to yanzu ba zai ci gaba da yin kasar ba kuma juma'a ta waje gare shi idan kuma ya je garin da nufin zai kwana uku zai ta yin kasaru kuma juma'a bata waje gare shi ba sai dai in shi ya je in ya je kuma ta ɗauke mishi a zahar idan kuma a'a da ya zo garin wani abu ya zo an sa sai aka ce to jira mu gani gobe ko jibi a baka gobe ta yi ba a samu ba aka ce to bari ɗaya goben gobe ta ƙara yi to bari dai mu gani zuwa gobe to haka kuma ko wata zai ba zai daina ƙasar ba kuma juma'a ba ta waje ba gare shi ba saboda cikin jiran abin da da an bashi dawowa zai sai dai idan an haɗu akan cewa abin nan wanda za a baka ba ba zai samu ba sai nan da kwana biyar ko huɗu ko shida to tunda kwanakin da aka iba ɗin sun ƙetare kwanakin da aka bashi damar a yin ƙasar to sai ya aji sai ya jira abin an gane ka kenan mutum zai iya a cikin jiran abin da yake jira a bashi ya tahi ya kwanaki da yawa bai tahin ba saboda ba a samu abin ba ko alhamisu sharadi na biyar al-istidanu bi mawdi'in yastawdanu fihi wato tabbata a bigirin da ake zanna a cikin sa ya zama cewa garin da za a yi sallar juma'a a garin garin da ake zanna gurin da ake zanna a gurin ya zama guri ne zama ne na dindindin ba ba guri bane da aka yada zango na matafiya sannan ba guri bane ba da aka kafa wani gari aka ce to nan mu dan zanna tantin yan gudun hijira mu gani wata biyu sai mu tashi kowa ya koma garin shi a'a yanzu yanzu nan mahuta yaushe za a tashi kaga ba da ba nan da tashi to bare kuma ta higin gimari Kano yaushe za ta tashi in an hure ƙaho in an busa ƙaho ko yawwa to ya zama gurin garin da ake yin ta in an tambaya wai garin nan yaushe zai tashi ne ya ce ai duk wanda ka gani cikin garin nan ya zai tashi ya bar garin wato a kai shi makabarta kenan to za a yi jama'a a garin amma aka ce ayan Allah da shekara kaza za mu tashi eh nan kawai dai mun zanna ne shekara kaza za mu tashi to ba za a yi jama'a ba an gane asadisu na shida alqurbu kusanci ya zama mutum yana kusa da inda zai riski juma'a bi haisu la yakunu minha ta yadda mutum ba zai kasance tsakanin shi da ita masallacin juma'an ba fi waqtiha akan lokacinta ala akasar min salatati amyala ya zama akwai tazarar da ta fitan mil uku ya zama tsakanin mutum da inda masallacin juma'a da za a zai juma'a a cikin sa ya zama bai fi tazarar mil uku ba eh wa huwa al-qadr alladhi yablughu sawtar rafi'u wannan shine gwargwado na mil uku da sauti maɗaukaki zai iya riskar mutum, ana ƙaddara cewa daga nan zuwa tafiyar mil uku, sauti zai iya kai ma wanda yake mil uku gaba anan. Amma idza kanat riyahu sakinatu yayin da iska ta zama ta yi shiru iska ta nasu ba ta bubbugawa sosai wal aswatu hadi'atun sautuka suka nasu babu hayaniya to idan wal mu'azzinu sayyitan ko mai kiran sallah mai murya ne kaga nan ba sallar juma'a yake ne yana nufin sallar asuba ne ya zama cewa ala takadiri da asuba cikin dare in iska ta kwanta sautuka sun yi shiru daga nan in aka kullar kiran sallah to za a ji kiran sallah a bisa kaddarawa in dai mai kiran sallah na da murya to za ta iya yin tafiyar mil uku gaba a ji kiran sallah kamar ina kenan daga nan mil ba kilomita ba To, to, mil uku ɗan ake ne, haka ake nihi to, zuwa nan gurin to, wajibi ne mutum ya taho a yi sallar da shi. A wani da'ul amiyali, mafarar wannan milamilai a salatatu guda uku ɗin da aka ambata minal manari. Lissahin mil ɗin ya fara ne daga gindin hasumiyar masallaci. Wasu malaman sun kawo cewa wakila min ɗarafil baladi, wasu malaman suka ce a'a daga gehen gari ne garin da yake ciki to daga gehen garin wasu suka ce a'a daga hasumiyan masallacin ne wal milu ala mashahuri kama sayati alfa zira'in shi kuma mil bisa ga abin da yake mafi bayyana kamar yadda asanni zai zo wato zai kawo maganar mil a babin safaru babin tafiya babin kasaru zai kawo shi to shine yace shine mil zira'i dubu biyu kamu dubu biyu shine mil ɗaya. وتهديد بالمسافة المذكورة إنما هو في حق الخارج عن البلد الجمعة والتهديد إيكا في إنن دعكي بالمسافة المذكورة da wannan matafiyar da aka ambata ta mil uku dinnan aka ce tsakanin inda aka kwallar kiran sallah zuwa mil uku dole mutum ya taho sallah a yi da shi to wannan inna ma huwa shi ne fi haƙƙil kariji wannan a haƙƙin wanda yake wajen gari ne wanda wajen garin sallar juma'a yake to in dai kana wajen garin ya zama daga gindin hasumiyar masallacin da aka na da kiran sallah ya kai maka kana mil uku to dole ka zo yi sallar da kai bi haƙƙil kariji an balagal juma'a daga garin juma'a ya zama bai cikin garin amma misali ka ganin abin da yake nihi to ai gayi nan ma ya faɗi yace wa amma man huwa fiha amma wanda yake cikin garin fatajibu alaihi juma'a ta wajaba gare shi walau kana min al masjid ala sittati amyal ko da tsakanin shi da masallacin ya kai mil shida yanzu misali daga nan mahuta zuwa funtuwa ya ya shi mil uku to daga funtuwa zuwa dutsen rimi daga dutsen rimi zuwa bakori ai duk wannan kana magana wasu ƴan unguwanni ne cikin Kano daga wata unguwa ne zuwa wata haka ne to in a cikin birni kake ba kai ake magana ba in a cikin birni kake baka cikin lissafin mil uku kada mutum ya ce ai daga nama da masallaci mil uku kana cikin uwa Kano ina tafi masallaci kai sallah A'a nan ana maganar wanda yake a wajen garin da masallacin yake. Yace amma wanda yake a cikin garin da masallacin yake wa amma man huwa fiha amma wanda yake cikin garin fata jibu alaihi to juma'a ta wajaba gare shi walau kana min al masjid al asasa amyalan ko da tsakanin shi masallacin ya kai mil shida to dole ya taho masallacin ai sallah shi asabi'u na bakwai as-sihhatu lafiya fala tajibu ala maridin juma'a bata wajaba ba ga mara lafiya ba ma shi ba har mai jinyar sama in dai mai jin in dai irin wanda ake jinya ne jinyar da ta zama cewa dole ne da wani a kusa da shi yana da larurar da ake buƙatar mutum kusa da shi to yanzu juma'a bata wajaba ba a gare shi bata wajaba ba ga wannan wanda yake jinyar shi eh wa in sahha qabla an tuqama lazimatu idan kuma ya samu lafiya kafin a tada sallar juma'a to yanzu juma'a ta zama dole gare shi ta lazumce shi wala ada'iha arba'atu shuruɗin to a wa'annan su ne sharaɗin juma'a da ya kawo mana guda bakwai kaga kenan daga wannan zamu fahimci ita sallar juma'a ba irin sauran salloli bace ba tana da wasu hukunce wala ha ahkamun takhussuha haka yace a ina ne askari ne ko a risala tana da hukunce hukunce da take banta da sunata ne wannan tsarin wannan lissafi lissafin da aka yau yana akan sallar juma'a ne ita kadai dole ya zama cewa sallar juma'a ba wanda zai yi ta sai ya zama mukallafi balagagge mai hankali sai ya zama ɗa bawa bata waje ba a gare shi ba sai ya zama namiji mace bata waje ba a gare ta ba bata waje ba a kan mace ba sai ya zama mazanni a gari ba matafiyi ba sannan sai ya zama garin da za a yi sallar juma'a gari ne na zama ba garin tashi ba ne ba sannan na shida sai ya zama kusanci mutum yana kusa da masallacin amma misali kamar yanzu kaga mutumin da ke a gehen irin karshe-karshen ɗan dimi ɗin nan sai ya zama kila daga nan an shiga daji kila dajin ma shi kan shi tahiyar da za a yi kila ta kai ta mil uku ko hudu ko biyar ko shida to kaga wanda yake cikin wa'incan manya-manyan can nesan dajin nan to yanzu shi ya je yi kenan shin juma'a bata waje ba gare shi bane ko ko a'a ta waje ba gare shi sai malamai suka ce a'a wanda yake da irin wannan nisan shine kwatankwacin nisan da ya kamata can inda yake nan tunda ba shi kaɗai bane inda mutane a wajen to ya halatta sa asasa wani masallacin nasa nan na juma'a in gurin gurin zama ne in gari ne shi ma sai su kafa nasu masallacin juma'a wanda za su rika yin sallah a cikin shi to cikon na bakwai ɗin a menene na bakon a asihatu shine lafiya ko ya zama cewa wanda zai salla ba za juma'a dan nan ya zama cewa mutum ne da yake lafiyayye bai da wata larura da za ta hana shi zuwa masallacin amma misali idan mutum yana fama da wata larura kamar yana fama da irin larurorin da ko da zai iya zuwa ma ko da zai iya zuwa ba kwance ki a gadon asibiti zai iya zuwa amma larurar tashi ba a san mai larurar ya kusanto mutane ile yana da wata larura yanzu a zaman nan hiba ce corona ko ko kuma ka ce yana da irin tarin fuka ɗin nan da ake ɗauka ko yana da irin um, kucurta ɗin nan haka wanda yake wari ɗin nan to kaga irin wa'annan kaga yana da ƙarfin jiki da lafiya da zai iya zuwa amma zuwan nayi zai zama ya cutar da mutane to wannan zai iya zaman shi a gida har ya samu lafiya akwai dalilai da yawa da ke turba mutum ga barin zuwa sallar juma'a da aka kawo su tun a littattafan baya a ashmawi ma ya kawo ko cewa nan ma gaba zai kawo cewa wanda ake bi bashi ma yake jin tsoron waɗanda suke bin bashin nan nashi ba za su yi mai tarba tarba neman ya ake ido buɗe a kama shi yana jin tsoron kai idan fa an gan shi fa za a kama shi kuma shi kenan ta ɓaci. Malaman suka ce, eh, ya samu ‘yan malaba ya lakuɗi, ya zama ne gida. Eh, to kada ya zo a gaba da shi ko? Yawwa, to duka dai irin wa'innan abubuwa. Nan gurin gaba ne mai kyau sai mu tsaya nan. Sai mu tashi sharaɗai na na ada'in ta ko? Sai mu tashi a nan gurin. Wallahu alam. Alhamdulillah. Eh.